الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في يومنا رانا اللهدي بيرغى watan rajab hijira 1446 wanda ya dace da biyar ga watan ɗaya shekara 2025 ladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam ci gaba da karatun abniyatul af'ali fi ilmi sarfi ko fi ilmi tasrif ta babban malami jamaluddin muhammad ibn malik rahimahullahu ta'ala a wannan darasi namu darasi na goma sha biyu a cikin wannan littafi to satin da ya gabata mun tsaya a baiti na ashirin da tara a cikin fasulun fitisali ta iddamiri aununihi bil fi'ili to yau za mu tashi sabon babi babu abniyatul fi'lil mazid fihi كعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وولا استقام رنجما فصلا وافعل ذا ألف في الحشو رابعة وعاليا وكذا كهبي يختدلا تدهرجت أزيطه لولا اسبطر توا لا مع تولى وقلب السنبس اتصلا to ibnu malik idan ba ku manta ba duk bayanan da aka yi a baya an yi su ne wato akan ma'aunai waɗanda suke na asali eh tun daga fa'ala fa'ula fa'ila da aka yi magana don duk su ne aka yi magana to in mun kula za mu ga cewa dukkaninsu asali ne ma'ana asali wato ba mazidai ba ne to wani lokaci shi fa'ala ɗin nan kakan same shi da wasu haruffa sun shige shi wanda ake kira da hurufin ziyada to kaga yanzu kalmar ta canza ba zai yi ma'aunin ta wancan na farko da ka saba da shi kuma shi za ka yi amfani da shi a yanzu ba to kana da buƙatuwa idan fa'ala ko fa'ula ko fa'ila wani abu ya shige shi na ƙari na harufa to kaga ka san yaya za ka yi ka fitar da ma'auninsa su ake kira da hurufu ziyada guda goma sa'altu muniha to yanzu waɗannan ma'aune su ne za a yi ma bayani a kansu su ne za a yi maka bayani a kansu sannan ita ziyada ɗin nan kashi biyu ce akwai wadda ake yin ta saboda samar da ma'ana wanda wannan shine al'asulu kuma shi yafi yawa in harafi ɗaya kaga an ƙara ma kalma to saboda samar da wata sabuwar ma'ana ne wadda babu ta asalin kalmat akwai kuma sadda za a yi ziyadatu ilhaƙin to ita wannan ba ana yin ta bane don ma'ana a ana yin ta ne kawai saboda a riskar da kalma zuwa wata kalma ita ake kira da ziyaratu ilhaƙin to duka biyun malam a cikin wannan babi zai yi bayani a kansu dukkansu to sai a shehu jamaluddin ibn malik ya ce ka a'lamal fi'ilu ya ati bi ziyadati ma wala wa wallasta ƙama haran jaman fasala ya ce alfi'ilu shine mubtada eh fi'ili ka a'lama kamar fi'ilin a'lama ya'ati yakan zo bizziyadati tare da ƙari eh in ka duba a alama asluhu alima ne alima ala wazani fa'ila aga sulasi ne sulasi ne in ka duba asali harufan saboda uku ne to amma in ka ce a alama ka cire kafin to ka duba za ka ga harufan hudu ne yanzu ya zama wato alfi'ilu sulasi almazilu bi harfin wahid to kaga ba za ka ɗauko fa'ila ma'aunin alima ba ka ce kuma shine ma'aunin a alama kaga dole a nemo masa nashi ma'auni dole a nemo masa nashi ma'auni to in muka duba a farko za mu ga hamza kaga hamza aka kara masa ainun ta asali ce lamun ta asali ce mimun ma na asali ne wannan hamza ita ce za'ida an ƙara hamza to me yasa ake ƙara hamza galiban ita hamza ɗin nan daga cikin manya-manyan ma'anoni akwai ma'anoni da yawa ba za mu shige su ba akan ƙara ta lilnaƙali wa ta'adiyati abinda ake nufi da annaƙalu wa ta'adiyatu wato fi'ili ana son ya ƙetare fa'ili ya faɗawa maf'uli asalinsa lazimi ne iya kashi fa'ili to akan ƙara irin wannan hamza domin ya tashi daga wannan ma'ana zuwa ga ta gaba ko kuma ya ƙetare maf'uli na farko zuwa maf'uli na biyu asalinsa maf'uli ɗaya yake bukata sai mu ƙara masa hamza saboda ya je zuwa ga maf'ulai guda biyu to ana yin wannan misali in ka ce zahaba zaidun zaidu ya tafi shi kenan ma'ana ta cika zahaba lazimi ne ba sai ka faɗi maf'uli za a ce wai ma'ana za ta fito fili to sai yanzu kana son ka ci kamar yadda shi muta'addin ya zamo ya fada zuwa ga maf'uli to sai ka ce azhaba zaidun amran eh zaidu ya tafi yadda wadinsa farko shi ya tafi ma'ana ta biyu ya tafi yadda waninsa to kaga wannan ma'ana akwai a cikin ta farko kenan wannan hamzar da muka ƙara yawwa kaga ta ta zo mana da sabon ma'ana ko yawwa to wannan shine to ana samun irin wannan eh kamar karuma kaga karuma lazimi ne hmm? karuma zaidu zaidu ya zamo karimi mai yawan alkhairi eh to sai ya zamo yanzu kana son kamar yadda shi muta'addin ila mafa'ulin ya ƙetare fa'ilin nan zuwa ga mafa'uli to sai ka ƙara masa hamza sai ka ce mi a karama zaidun amran zaidu ya karama wa amru ko a gani yawwa gashi nan azhabtum ɗayyibatikum kun tafiyar da daɗaɗanku ka gani ba cewa an kai zahabtun ba idan kaka ce kun tahi a kun tafi yadda ɗayi ba tukum daɗa ɗanku da aka baku na lafiya da kaza da kaza da kaza da kaza kun je kun tashar holiya ba ku ɗora su inda ya dace ba to wannan shi ne to yana yana daga cikin ma'anarsa sannan akan ƙara shi wani lokaci suka ce lissalbi wal izalati eh wato gusarwa an gane wani zubin akan yi amfani da irin wannan ziyada ta hafza domin a nuna an gusar da wani abu zuwa ga wani abu kawai misali ka ce ashkaitu zaidan ai azaltu shakawahu na kawan masa da kokensa ko damuwarsa kamar can bayanin kiyama ukadu ukhfiha a gani ko akadu ukhfiha eh akadu ukhfiha litujza to kaga ukhfiha din nan menene ma'anarsa tunda daga akhfa ne me ma'ana akhfa hmm? to kaga asuluhu daga mi eh in ka cire hamza ya koma mi khafiya ko daga khafiya ne to da aka ce akhfa ko akadu ukhfiha sai zama ma'anarsa daga mi ne ya za a fassara a yadda za a fassara ayin ko jumlar akadu ukhfiha eh me ma'anarta ya kuke fassara ko ba kuwa zan kiyama eh to kaga ina kusa ga in boye khafa'aha ai akadu uzilu khafa alkiyama tunda alkiyama Allah ya rufe ta ko ya faɗi sanda za a yi kaga a rufe take to amma Allah ya yi ta bayanin alamominta akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza kaɗan ya rage da wannan rufe an gusar da shi ta fito fili ka gane ma'ana? eh kaɗan ya rage saboda duk abin da ke da alaƙa da kiyama ba abin da ba a faɗa ba in ban da ranar da za ta tashi shine kawai ba za ka samu a ƙur'ani ko a hadisi ba amma duk wata alama ne an faɗa to bayanin waɗannan alamomin yana dab da ya gusar da wannan rufewar da aka yi kamar can faɗan iblis yake cewa ma'ana bi musurikhikum wa ma'antum bi musurikhiyya kaga asuluhu daga menene ne misali yaro na kuka sai ka ce mi asraktu sabiya ko asraktu ɗibila eh ai azaltu surakahu na gusar da wannan harguwar tashi to in an je lahira da shaidan da tawagarsa duk Allah zai jefa su cikin wuta a dinga yi musu azaba shi kuka su kuka to wannan hargowar da suke ya ce ni ba zai iya kawo muku da ita ba kamar yadda ni matawa ba za ku mi yawwa ma'ana bai musurhikum wannan kukan naku ban da abin da zan muku ba zan iya kawo muku da shi ba kuma ba za ku iya kawar da na kuka ba to saboda haka mai hankuri saboda rana ta riga bi rana ta riga ta baci to shi ne ake nufi ai daga asaraha ne asarahahu yusrihuhu ai azala sarahahu shi ake nufi waɗanda ba zurfafa a loga ba in sun zo sai su fassara ba zan tsinana muku da komai kuma ba za ku tsinana min da komai eh to duk dai ba da ai tsinana wanda duk ba da ɗaya ce ai daga asor min asorafi ai hargowa eh shi ake nufi eh shi ake nufi ai to ire-iren wa'annan abubuwa suna nan cikin alkur'ani rauninka a luga da ilimin luga sai ya kasa baka dama ka fassara nassi yadda ya kamata an gani? eh to wannan shi ne to ka alama alfi'ilu ya ati bi ziyadati ma ma'awala tare da shi ma wala wala akan ce wala wala umarun wala umaru bakaran to shi yana iya ɗaukar ya zamo daga muwalati yana iya ɗaukar kuma da ma'anar taba amma asuluhu waliya ne ala wazni fa'ila kaga kenan wawun ta asali ce lamun ta asali ce ya'un ta asali ce tunda alif da asalinta ya'un ce to wannan alif tsakanin wawun da lamun shine za'idi shi aka yi me shi aka ƙara ko shi aka ƙara to kaga asalin fi'ilin waliya ala wazni fa'ila to daga waliya sai ya koma me wala to ba za ka ɗauku fa'ila kuma ka ce shi ne ma'aunin wala ba a sai ka ce alawaza ne fa'ala fa'ala ko? yauwa shi asali harafin ƙari abinda ya kamata ku kiyaye inda ya ƙara shi an kai kuma ba na taba'ifi ba ne an gane? a yana cikin hurufu ziyara dinnan da muke magana to in ka zo yadda yake haka za ka faɗe shi an gane yawwa tun da misali wala mun ce asuluhu waliya ala wazani fa'ila to sai muka shigar da alif a tsakiya a tsakanin wawun da lamu muka ce wala to haka shi ma fa'ila sai ka shigar da alif yawwa tsakanin fa'un da ainihin sai ka ce fa'ala kamar yadda can a alama kaga alawazi ne a fa'ala alawazi ne a fa'ala an gane to inda harafin yake nan za ka bar shi a alama kaga a fa'ala a karama a fa'ala a zahaba a fa'ala to haka abin yake To shi kuma wannan ma'aunin suka ce daga cikin manyan ma'anoninsa shi ne alishtiraku fil fa'iliyyati wal mafa'uliyyati min jihatil ma'ana wa fil lafzi ahaduhuma fa'ilun wal akharu maf'ulun shi asalin wannan ma'aunin yana nuni akan tarayya tarayya a cikin fa'iliya da tarayya cikin maf'uliya ta fuskan ma'ana amma. Amma a lafazi ɗayansu ne fa'ili ɗayansu maf'uli. Idan ka ce misali wala zaidun amran, zaidu ya jibinci wa amru ko ya ƙaunaci amru. To abin da kake son ka nuna da zaidu ɗin da amru ɗin kowannensu ya fuskanci ɗan uwansa da wannan jibin taɗe. Amma a lafazin kaga muka mai da ɗaya fa'ili shi ne zaidu, amurku muka mai da shi ne. To kaga a ma'ana sun yi tarayya wajen fa'iliya da kuma maf'uliya. E, tunda muwalatin kowa ya yi. An gane? Yawwa, kamar ka ce, baraba zaidun amran. zaidu da amru sun yi bugegeniya ƙatala zaidu na amran zaidu da amru sun yi yaƙeƙeniya haka ake fassarawa ma'ana kowannen su ya yaƙe mi to wannan shi ake nufi da al'ami alishtiraku eh shi yasa hadisa abdullahi dan mas'ud fi sahih bukhari wa muslim sibabul musulmi fusukun wa qitaluhu kufurun wasu malamai suka ce in mun kalli lafazinsa to ba za ka fassara shi ka ce zagin musulmi ba za ka faɗi haka ba don ba sabbul musulmi annabi ya ce ba me ya ce to kaga akwai bambanci tsakanin sibabu da sabbu sabbu shine zagi ashe cewa su babu to akwai ziyaratu ma'ana to me ake nufi kenan kaga sai mu koma asalin tunda mazdari ne sibaban mazdari ne ƙitalan shi ma mazdari ne can da ya ce wa ƙitalu ba ƙatulul musulmi ya ce ba ba ba cewa ya kashe musulmi ba akwai bambanci tsakanin katulu da kitalu katulu fi'ilinsa katala ya katulu katilan shi kuma sabbu fi'ilinsa sabba ya subbu sabban an gane? da sai suka ce kenan kaga sibabu mazari ne na fi'ilin saba saba eh to shine mazarinsa sai ya zama mi sibaban ƙatala mazarinsa sai ya zama mi ƙitala to kaga wannan babin ne kenan ƙatala kaga ƙitalan saba kaga sibaban suka ce to kenan ana nufin zagegeniya ake nufi zagegeniya ga musulmi da ɗan uwansa to wannan ba daidai ba ne yauwa kai ka zage shi shi yami to wannan fasikanci ne khurujin ne an da'a kun fita daga da'a haka shi ma qitaluhu kai ka ɗauko makami shi yami to kufurun Hmm? yawwa suka ce katulul musulmi daban laihin shi daban kitaluhu laifinsa daban sabbul musulmi daban sibabul musulmi shi ma daban hmm. to sai zamo sabba ala wazani fa'ala kenan kaga ya dullu alal musharaka to wannan yana daga ciki to shi ne ma'a wala ko wannan daga cikin ma'anoninsa yana da kowannensu yana da ma'anoni da yawa muna dai ɗan ishara ne zuwa ga wasu to wa walla haka akwai walla ko walla ala wazani fa'ala ko walla ala wazani fa'ala kenan bitta da'ifi ko shi kuma in muka duba za mu ga fa'ala ne amma sai aka yi atta da'if ainun ɗin sai aka ƙara wata suka zamo mi suka zamo biyu ko ta shi kuma daga cikin manya-manyan ma'anoninsa a takasir nuna abin an yi shi da yawa kamar ka ce darraba zaidun amran ai darabahu darban kasira eh ya buge shi bugu mai yawa eh kamar can wa gallaqatil abwa ba ma'ana ta yawaita rurrufe kofofi a wannan ishara ce cewa kofofin suna da yawa ba ɗaya ba ce ba biyu ba to shi yasa irin su wama zaƙanahu mun yawaita kyakketa su kaka ce mun keta su kawai mun yawaita irin su waƙaɓanahu mun yawaita kakkatse su yana nan da yawa to mafi yawan ma'anoninta shine at tadaif abin nan kai at takasir nuna cewa abu yayi yawa yana da yawa sosai to wannan kenan kamar ka ce misali fahamal mu'allimu a taliba malami ne Allah ya jarabe shi da jahili da ƙiƙi ya yawaita fahimtar da shi amma ya ƙi fahimta to shi da za a ce fahama fahamahu to wannan shi ne suna nan da yawa irin su fakara allamahu wannan babin yake eh eh me fassara shi sai ka fassara sai ka fassara sai mu ji yana ciki ko bai ciki eh sai a ce ya yawaita sanar da shi ma'anar ta yi ba ta yi ba to kai ka ji sun ce ba ta yi ba in ka faɗa kamata ya sai ka tanadi hujja yawwa to ai ba cewa an kai bai taba zuwa sai litta kasiri ba haka muka faɗa ba cewa mun kai daga cikin kenan akwai mi akwai saura suna da yawa kawai dai muna muna ishara ne ai dukkan waɗanda muka faɗa a baya akwai wasu fuskokin illa ba za mu shiga ba sai nan gaba nan gaba za a ware kowane ma'auni a kawo ma'anoninsa yawwa don kaka je kuma duk inda haga irin wannan a ƙur'ani eh a ba haka ake yi eh yawwa to wannan shi ne bari in baka misali don ka ƙara gane yanzu misali can da suka ce laula nuzila alaihi laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida me fasara mana shi kaga ba zai mu dauko wannan ma'ana mu me eh tunda sun ce jumlatan wahida ashe kaga nuzila anan to ba wai ana nufin littakasiri ba ba shi ake nufi ba da shi ake nufi da ba za su ce jumlatan wahida ba saboda abin da aka saukar zama guda kaga babu magana yawa a ciki to nan me ake nufi shi ma ma'anarsa da yanzu ka fahimta go to na baka misali don ka gane akwai wasu ma'anoni sai nan gaba duk za mu yi jirasa akan ma'anoni insha Allah to sai istaqama hakanan fi'ilin istiqama yanzu muna takaitawa tunda shine farkon littafin ko a sarfu ba zai yi a wasu a wasu maganganu ba istiqama ko eh shi kuma ma'anarsa ya daidaita ko asluhu daga mi daga kawama ne sai koma kama me ma'anar kama ya tsayi ko to kaga sai aka ƙara masa mi a hamza sannan sinun sannan ta'un kaga shi ma sulasi ne aka ƙara masa harufa nawa aka ƙara masa harufa to shi kuma daga cikin shi ne ma'aunin me kenan istafa'ala tun daga fa'ala ne ƙawan fa'ala sai aka ƙara harufa uku a farko to su ɗaya za ka ƙara ko ne ka bar shi inda yake sai ka ce me istaf'ala sai ka ce istaqama eh istaghfara sai ka ce me istaf'ala istakhaffa istaf'ala istauqada naran istaf'ala asunan da yawa eh to shi kuma daga cikin ma'anoninsa shine ya dullu ala talab daga ciki ba duka ba nema kenan in ka ce isa gafara ma'anarsa talabal magafirata istauka da naran shi ba ya nemi kunnawa eh wasta khaffa ƙaumahu a gani me ma'anarsa ya nemi wulaƙanta su ko istakharaja ma'ana talabal khuruja eh sai a ce istakharaja talib ma'ana talabal khuruja min alfasli ko min almadarasa ko istasqa ay talabar suqya suna nan da yawa istajaba da makamantansu talabal ijabata istaiqana hmm? talabal yaqina suna nan da yawa to shi ma wannan babin yake to sai na ƙarshe mala ya ce ihran jama a to kamin na ƙarshe a wani kenan ihran jama mun gan shi ko ihran jama shi kuma asaluhu harujama harujama kenan me aka ƙara an ƙara hamzatul wasili an ƙara nunu eh an ƙara nunu tsakanin ra'un da jimin harujama kenan shi kuma kaga ruba'i ne sai aka ƙara masa harufa biyu sai koma sudasi kenan ko tume ma'ana harjama kana iya cewa harjamtul ibila ai jama'atuha na tara raƙumma faharan jamat to wannan ya dullo alal mutawa'a ya an ce mutawa'a shine da'a abu kaza ya faru sai ya faru ba wai ya nuna rashin biyayya ko taurin kai ba to wannan ya dullo alal mutawa'a to shi kuma aunin safa if allala if allala shine ma'auninsa if an lala kaga farko ka kara alif sannan tsakanin ra'un da jimun tunda an sa nunun can ma sai ka sa nunun if allala tsakanin ainun da lamun ta farko shi ne ma'auninsa shi ma'anarsa kawai ya dullo alal mutawa harjamtul ibila faharan jamat na tara raƙumma sai suka taru ba tare da girman kai ba sai in fasala in fasala shi kuma asuluhu fasala fasala shi kuma kaga sulasi ne aka ƙara masa mi hamzatul wasili da kuma mi nunun fasala shi ne rabewa ya rabu to ma'auninsa shi kuma me ma'auninsa in fa'ala ai abin ba wahala fa daga cikin darussa masu sauƙi kwarai da gaske to sarfu yana ciki wallahi bai da wahala inda ka fahimci ka'ida ba kamar na hau ba ne wamin ha daga cikin ma'anonin shi in fa'ala ɗin nan shi ma almutawa'a kamar wancan da ya gabata a baya shi ma ya dullo alamu tsawa'a da in ka ce misali fasaltuhu fasaltuhu fanfasala na raba shi sai ya rabu eh yawwa fasaltul habla na raba ya giya a gani fanfasala fanfasala irin su in kasara a gani kasartul jujajata kasartul zujajata a gani fankasarat na karya gilashi sai kuma ya karaya wadawa a kenan tunda na riga na karya shi bai sai ce ba zai min biyayya ba dole ya bi ni ko wannan shi ne fanfajar suna nan da yawa to mun samu ma'auni nawa sun kai kusan shida ko ka alama kaga mun samu af'ala sulasi mazidi da harafi ɗaya wala shi ma na biyu kenan mun samu sulasi shi ma mazidi da harafi ɗaya wancan a farko wannan a tsakiya sai wa walla na uku shi kuma ya samu ziyada ta da'ifi shi ma sulasi ne sai na hudu istaƙama shi ma sulasi ne ya samu ziyada harufa guda uku eh wala fa'ala kenan walla fa'ala istaƙama istafa'ala sai ihran jama if allala shi ma ruba'i ne an ƙara mai haruffa biyu hamzatul wasili da nunu sai in fasala shi ma sulasi ne an ƙara masa haruffa biyu ya zamo khumasi kenan ko yawwa ala wazani in fa'ala to nan za mu kwana insha Allah mun dawo sai a ci gaba da a ci gaba da sauran auzanu ko abniyatu to dan malike kenan cikin kalma biyu uku sai ya baka karatun wata daya eh to wannan alama ce wadda ka nuna cewa an san abu yanzu wanda dan koyo a ilimin irin wannan baitin to in ya zo sai ka ga ya baiti biyar ma'ana wannan ma'anonin da ya kunshe ko hukunce-hukuncen to wanda bai goge bai nina a ilimin ba dole baiti guda ba zai ishe shi ba eh sai ka ga ai baitoci da yawa sai ka ɗoga kamar tarin ilimi ne ba ilimi ba ne gajiyawa ce to alama kenan mutum ya goge ilimin ya zaune to haka ake su duk sanda ilimi ya yi ma yawa to haka magana ka yi kaɗan amma kuma ma'anoninta da yawa to sai fiƙihu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته